صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضياعه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدحه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور دلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه واسمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام haƙa ƙadrihi yan gidari azim amma ba da ‘yan uwana musulmi manya da yara maza da mata masu sauraronmu ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu za da kuma Allah magfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillahi idan ba ku manta ba a jiya mun yi magana akan makaman addini guda uku Islam iman ihsan muka gaya muku cewa musulunci yana da masaukai ɗakuna guda uku a cikinsa akwai ɗakin tuba akwai ɗakin istikama akwai ɗakin takawa imani yana da masaukai guda uku a cikinsa akwai ɗakin gaskiya akwai ɗakin ikilasi akwai ɗakin ɗumanina ihsani yana da masaukai guda uku a cikinsa akwai ɗakin muraƙaba, akwai ɗakin mushahada, akwai ɗakin ma'arifa. Idan mai sauraro ya natsu ya saurara da kyau zai gane cewa ashe neman ilimi wajibi ne ga musulmi namiji da mace. Domin ya samu fahimtar a ina yake ko kuma ya samu fahimtar daga ina ya taho a ina yake kuma ina zai je. Inda ka taho nan ake cewa shari'a inda kake nan ake kira ɗariƙa inda za ka tafi nan ne haƙiƙa wato ka ɗauka cewa daga shari'a ka taho ka tsaya a ɗariƙa kana huta za ka wuce haƙiƙa shine saduwa da Allah saboda ka neman ilimin waɗannan makamai guda uku da waɗannan masaukai guda tara wajibi ne akan wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin a wata riwaya dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الهيتان في البحر neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi namiji da kuma musulma ta mace me neman ilimi kowane abu yana nema masa gafara dukkan halittun Allah suna nema masa gafara hatta kifaye da ke cikin ruwa a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi udulbul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi ilimi koda a birnin Sin wato koda China za ku tafi neman ilimi ku je ku nemi ilimi domin neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji da musulma ta mace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan mai karantar da ilimi din yana cewa muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hutu fil bahr mai karantar da mutane alkhairi mai sanar da mutane alkhairi dukkan halittun Allah suna nema masa gafara hatta kifin da ke cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa domin mu san girman ilimi da kuma aikin alkhairi yana cewa iza matal insanu in qata amaluhu illa min salasati ashiya min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin yad'ula yace idan mutum ya mutu duka ayyukansa ya ƙare ya yanki sai dai ayyuka guda uku in Allah masa muwafaƙa ya yi su to waɗannan ba sa yankewa ko da ya mutu abu na farko shine sadaka mai gudana kamar masallaci kamar makaranta kamar rijiyoyi kamar bohol ko gidan marayu da makamantansu ko kuma ilimi da ya karantar wanda ake amfana da shi bayan wafatinsa ya karantar da ilimai na alkur'ani na hadisi na fiƙihu da sauransu kuma ana ta amfana da wannan ilimi ko da ilimin sana'a ne ya koya ma wani wannan mutumin ya iya har ya samu arziki yana ci da iyalansa ya yi aure ya yi gida yana ci da iyalai yana taimakon marayu da talakawa zai samu sakamako a ciki awwaladin salihin ya du'ulahu ko kuma ya haifi ɗa na gari wanda duk sanda ya sallah yana masa addu'a to waɗannan abubuwa guda uku ba sa yankewa ko da me shi ya mutu an karɓo daga Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addallu alal khairi kafa'ilihi mai shiryar da mutane bisa aikin alkhairi kamar wanda ya aikata shi ne ko da baka yi alheri baka koya mutane alkhairi in sun yi za a baka lada irin nasu a wata riwaya man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wanda ya shiryar da bayi ko ya shiryar da wani mahaluki akan aikata aikin alkhairi to za a ba shi lada kwatankwacin wanda ya aikata alkhairi a wata riwaya ta abid darda'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفائله شريكان yace da malami da ɗalibi abokan juna ne sun yi tarayya wurin aikata alkhairi abin da aka ba malami shi za a ba ɗalibi sannan da ɗalibi mai neman ilimi da wanda ya kasa kunne shi kuma yana sauraro su kuma abokan juna ne su ma za a ba su lada iri ɗaya sannan da wanda ya shiryar da bawa ya shiryar da wani mahaluki a bisa aikin alkhairi to su ma abokan juna ne da wanda ya alherin da wanda ya koya masa alherin za a ba su lada iri ɗaya shi ne wani bawan Allah ke cewa al'ilmu yanhadu bil khasisi ilal ula wal jahalu yabqudu bil fatal mansubi wai ilimi yana zabarar da wulakantacce wanda ba kowa ba yanzu yanzu sai i cilla shi sama sai ka ga wanda ba kowa ba ya zama babban mutum maɗaukaki iyayensa ba kowa ba danginsa ba kowa ba shi ba komai ba amma ilimi ya ɗaga shi ya zama yadda ka san tauraro sai ka ɗaga kanka za ka gan shi amma jahilci yana durƙusar da saurayi ɗan dangi wanda yake ɗan manyan mutane ɗan babban gida iyayensa manyan bayan Allah amma jahilci zai durƙusar da shi ya mai da shi ƙasƙantacce. saboda ka samari da 'yan mata mu lura da kyau duk ƙasƙancin gidanku duk ƙasƙancin iyayenka duk jahilcinsu in kai himma ka nemi ilimi sai ka dawo da tarihin gidanku ya zama daga kanka za a fara sai ya zama daraja ya samu iyayenka daraja ya samu danginka daraja ya samu gidanku haka shi kuma jahilci yana kashe gida iyayenka manya kakanninka manya amma sun rasu kai kayi ƙiuya daga kanka tarihin gidanku ya mutu, Allah shi kyauta. Alayhi salatu wassalam yana faɗi, yana cewa ad-duniya mal'unatun wa mal'unun mafiya illa zikirallahi wa mawalahu. Duniya tsinanniya ce la'antacciya, Allah ya la'anci duniya, ya la'anci abin da ke cikinta, abu biyu ne Allah bai la'anta ba, zikiri da masu zikiri sai kuma mu'alliman au muta'alliman. Malami mai karantar da ilimi ko kuma ɗalibi mai koyon ilimi. a wata riwaya zikiri da masu zikiri da ilimi da masu neman ilimi a wata riwaya manzalla sallallahu alaihi ya ce kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw muttabi'an wala takunil khamisa fata halika kai kokari ka zama malami ko kuma ɗalibi mai neman ilimi ko kuma ka zama masoyi na ilimi da masu ilimi ko kuma ka zama mai biyayya gare su amma kar ka zama na biyar sai ka halaka wato jahili maƙiyin ilimi maƙiyin malamai sannan mai girman kai akan yabi malamai to in ka zama na biyar ka halaka kai ba malami ba kai ba masoyin ilimi ba kai ba mai sallama wa malamai ba ga jahilci ga ƙiyayya ga inkari zulumatun ba'adu hafo ka ba'abe ta ko ina ka haɗu da duhu a rayuwanka sai di umar bin abdulaziz allah ya ƙara mar yadda yana cewa wai inistaɗata fakun aliman fa in lam tastaɗi fakun muta'alliman wa in lam tastaɗi fa ahibbahum wa in lam tastaɗi fala tabgaduhum ya ce idan za ka iya kai ƙoƙari ka zama malami idan ka kasa kai ƙoƙari ka zama ɗalibin ilimi idan ka kasa to kai ƙoƙari ka so malami ka so ɗalibi idan ka kasa to shawara ta ƙarshe karka ƙi su karka yi gaba da su mawaƙi yana cewa mal fakharu illa li ahlil ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u ya ce babu wani abin alfahari fa duk wani abu da kake gani wani yana takama da shi yana takama da holoko ne ba abin takama da ya kai ilimi babu wani abin alfahari sai face yana hannun ma'abota ilimi domin su malamai su ne masu shiryarwa a bisa tafarkin shirya ga dukkan mai neman shirya wato daraja da martaba ta kowane irin mutum yana samu ne da abin da ya ƙware ya iya to su kuwa jahilai da ba su iya komai ba sai suka zama abokan gaba makiya ga ma'abota ilimi saboda haka ɗan uwana musulmi kai ƙoƙari ka nemi ilimi ka rayu da shi har abada domin kuwa mutane da kake ganin su matattu ne ko da suna numfashi amma ma'abota ilimi rayayyu ne ko da an binne su a kabarinsu sannan kuma bayan nan ana so idan ka nemi ilimi ka amfanar da ilimi ɗin kar ka tara ilimi ka ɓoye domin ilimi kala biyu ne akwai na bayyanawa akwai kuma na ɓoyewa kamar yadda abi huraira allah ya ƙara mar yadda ya faɗi cewa a hastu min rasulillah sallallahu alaihi sallama wi'a aini na karbi ƙwarrai biyu na ilimi a hannun manzo allah sallallahu alaihi sallama ƙwarya na farko na buɗe baki na yayyafa wa al'umman musulmi shi yasa da ka buɗe hadisi za ka dinga ji an abi hurairah radiyallahu anhu an abi hurairah radiyallahu anhu an abi hurairah radiyallahu anhu yace wancan shi kuwa na kulle bakinsa kuma na ɓoye aka ce dan me kai kai ce a wannan ba ilimin faɗa ba ne ilimi ne na mu'amala da Allah akwai ilimin ibada wanda ake so ka koya wa bayi ilimin ladabi ilimin ibada ilimin sana'a ka koyar da bayi amma ilimin da za ka yi ma'amala tsakaninka da Allah ka sami yaddar Allah wanda yake ana kiransa ilmul ma'rifatu billah to wannan ba ilimi bane da ake yin magana domin annabi cewa akhaza alayyal ahda bikitmanihi akhaza alayyal ahda bikitmanihi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man su ila an ilmin fakatamahu ja'a yawmal qiyamati mulajjaman bil jamin min narin duk mutumin da aka tambaye shi akan wani ilimi wanda ya sani kuma ilimin ya shafi al'umma kuma ilimin ana da bukatuwa ya zuwa gare shi sai ya ɓoye wannan ilimi bai isar da shi ba to zai zo ranar alkiyama abin yi wa ragama da linzami na wuta a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bil jamin min narin yawmal qiyama duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi wanda ya shafi bayi wanda za zai amfanar da bayi sai ya ɓoye wannan ilimi to Allah tabaraka ta'ala zai sa mala'iku su ɗaura masa linzami na daga wuta ranar tashin alkiyama a wata riwaya ma min rajulin hafiza ilman fasu ila anu fakatamahu illa ja'a yawmal qiyamati mulajjaman bil jamin min nari babu wani mutum da zai haddace wani ilimi mai amfani ga bayi sai a tambaye shi wannan ilimi ya ɓoye bai faɗe shi ba sai face ya zo ranar tashin alkiyama abin yi wa ragama da linzami na daga wuta sannan alayhi salatu wassalam ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wanda duk Allah yake nufinsa da alkhairi a cikin bayi to zai fahimtar da shi ilimin addini shi yasa ilimin fiqihu yafi kowane ilimi muhimmanci ilimin fiqihu shine farko a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah bi abdin khairan faƙahu fiddini idan Allah yana nufin bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi a cikin addini ya sanar da shi addini a wata riwaya idza arada Allah bi abdin khairan ja'ala fi salasa kilalin faqihu fi dini wa zahadahu fi dunya wa bassarahu uyubahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ta'ala yana nufin bawa da alkhairi sai ya sanya ɗabi'u guda uku a cikin wannan bawa ɗabi'a ta farko sai Allah ya bashi ilimi wato sai Allah ya sanar da shi addini sai Allah ya fahimtar da shi addini ɗabi'a ta biyu sai Allah ya sa masa gudun duniya ɗabi'a ta uku sai Allah ya hana shi ganin aibin mutane sai ya rika ganin aibin kansa kafin ya mutu sai ya gyara komai nashi sai ya haɗu da Allah lami lafiya amma wanda Allah baya nufinsa da alkhairi to sai ya sa masa ɗabi'u uku sai ya sa masa jahilci a cikin addini sai ya sa masa kwaɗayin duniya sai ya sa masa ganin aibin mutane ya ta zagin su har ya mutu an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda yana cewa fadalul mu'minil alimi alal mu'minil abidi sab'una daraja falalar da ke tsakanin mumini malami akan mumini mai ibada daraja daraja har saba'in ne tsakanin mumini malami da mumini abidi mai bautan Allah akwai daraja saba'in tsakaninsu an karɓo daga jabiru ɗan abdullahi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yab'asullahu al-alima wal abida fa yuqalu lil abidi udkhulil janna wa yuqalu lil alimi ishfa'a lin nasi kama ahsanta adabahum Allah ta'ala zai tashi mutum biyu ranar alkiyama ɗaya malami ɗaya mai ibada wannan malami ne mumini ne wannan mumini ne mai bautan Allah sai Allah ya ce wa wannan mai yawan ibada ya ka tsaya wuce ka shiga aljanna kawai sai kawai ya wuce abin shi sai ya shige aljanna shi kuwa malami sai Allah ya ce masa a kar ka wuce ka tsaya ka ceci mutanen da ka gyara halayensu ka tsaya ka cece su yadda ka taimake su a duniya ka ba su ilimi to kuma sun samu matsaloli to tsaya ka dudduba ka cece su ka wuce da su aljanna an karbo daga abi zarril gifari Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anta gaduwa fata ta'allama baban min al-ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wallahi da ka wayi gari kana neman babi ɗaya daga babi babi na ilimi na addini shi ya fi maka alkhairi da ka shige ɗaki ka miƙe kai sallah na fula raka ɗari neman ilimi ya fi wannan sannan yana cewa iza ja almautu ɗalibal ilmi wa huwa ala tilkal hali mata shahidan idan mutuwa ta zo wa mai neman ilimi yana kan halin neman ilimi to in ya mutu ya mutu shahidi sannan yana cewa ɗalabul ilmi abdal minas salatin nafilati neman ilimi ya fi falala daga yin sallan nafila sannan abdullahi dan abbas allah ya ƙara mar yadda ya rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu sallama cewa faƙihun wahidun ashaddu ala shaidani min alfi abidin faƙihi ɗaya malamin fiƙihu masanin addini ƙwaya ɗaya ya fi tsananin wahalar da shaidan daga musulmi mai yawan ibada har guda dubu, Shaiɗan baya jin wahalar ɓatar da musulmi dubu kamar yadda yake jin wahala akan ya ɓatar da malami ƙwaya ɗaya. Jahili dubu mai ibada bai ba shaiɗan wahala kamar yadda malami ɗaya mai zaman majalisa yake wahalar da shi. Shi yasa ya zo a riwayar Abi Huraira, Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, لكل شيء إماد وإماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشيء أبدل من فقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد yace kowane abu yana da ginshiki kowane abu yana da ginshiki amma ginshikin wannan addini shine fiqihu shine ilimi ba a taɓa bautawa Allah da wani abu mafi falala da ya kai fiqihu a cikin addini ba, bai kai ilimin sanin addini ba, ba wata ibada da za wa Allah da ya kai ilimin fikihu sanin addini. Ya ce, Wallahi, malamin fikihu ƙwaya ɗaya ya fi tsananin wahalar da shaiɗan a wurin halakarwa daga mai ibada dubu, malami ƙwaya ɗaya wanda yake zaune baya ibada, yana zaman dandali, ya fi wanda jahili ne a masallaci ƙwaya dubu shaidan zai shiga masallacin ya ɓatar da dubun dukansu cikin ƙanƙanin lokaci amma ba zai iya halakar da malami a cikin ƙanƙanin lokaci ba sannan an rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara mar yadda yana cewa wata rana iblis ya tara shaidanu sai ya ce kowa ya tambaya sai shaidanu suka tambayi iblis sai suka ce masa ya sayi da na malana naraka tafrahu bi mautil alimi ma la tafrahu bi mautil abidi wai ya aka yi muke gani idan malami ya mutu sai ka dinga jin daɗi kana shewa kana annashuwa saɓanin idan aka ce wani bawa mai yawan ibada ya mutu sai muga baka ji daɗi kamar yadda idan malami ya mutu kake jin daɗi ba sai ya ce ba zan ba ku amsa ba ku zo mu je ku ga abin a aikace sai ya janyo su suka zo sai suka samu wani bawan Allah jahili ne amma mai yawan ibada yana cikin masallaci a tsaye yana sallah shikenan sai shaidan ya rikida sai suka je suka same shi bayan ya idar da sallah sai shaidan sai ya ce masa a tambaya ce da mu sai ya ce menene tambayar sai shaidan ya ce hal ya qadiru rabbuka an yaj'ala ad-dunya fi jawfi baydati da Allah ya wali da Allah tambaya ce da mu wai shin ubangijinka zai iya dunkule duniya ya saka a cikin kwai sai kawai shi wannan jahili mai ibada sai ya ce kai da Allah wani irin magana ne wannan yaushe wannan zai yiwu yaushe wannan zai yiwu da Allah wani irin wani wani irin magana ne wannan eh duniya wasa ce duniya wasa ce yaushe za a ci a dungula duniya a saka ta a cikin kwai kwai dan karami sai shedan sai ya kalli shedanu sai ya ce a taraunahu kun ga jahili ko kun gan shi ko kun gan shi ko ka fara fi sa'atin a cikin minti daya ya kafirta daga tambaya har ya kafirta yana tabauta wanda bai san shi ba kawai dan a ɗauki duniya a saka ta a cikin kwai har ya zama wani aiki a wurin jahili ga ibada amma bai san Allah sai ya ce to ku tashi mu je sai suka tafi wurin wani malami sai suka same shi a da'irar yan majalisa ana tafira yana ta magana ana dariya yana tafira da abokansa ana dariya shikenan sai suka shiga sai suka ce ala gafarta malam dama tambaya ce da mu ya ce ina jin ku bismillah sai suka ce hal ya kadiru rabbuka an yaj'ala ad-dunya fi jawfi baydati washin Ubangijinka yana da ikon da zai iya dunkule duniya ya saka ta a cikin kwai, sai wannan malami sai ce wannan wannan shi ya fi komai sauƙi, wannan shi ya fi komai sauƙi a cikin aikin Allah. Sai shaidan ya ce masa wa kaifa, to idan zai yi hakan ya zai yi, sai malamin ya ce ai iza a rada shay'an an ya ƙula lahu kun fa ya kunu kawai, ku tafi na sallame ku. idan Allah ya nufi zai yi abu kawai cewa zai da abin kasance kawai sai kasance kawai shikenan saboda ka ba ruwanmu a ciki je ka abin na sallai sai shaidan ya ce wa a tarauna a tarauna zalika kun gani kun gani kun ga wancan yana ta ibada amma sakarai daga tambaya ɗaya ya halaka wannan kuma kun ganshi yana ta tabara amma tambaya ɗaya gashi ya fito da Allah fili akan wannan ne Umar bin Abdul Aziz Allah ya kara mar yadda yake cewa man amila fi gairi ilmin kana ma yufsidu aksara min ma yuslihu duk mutumin da yake yin aiki ba tare da ilimi ba to ya sani fa abin da zai bata sai ya fi abin da zai gyara yawa duk wanda yake yin wani aiki babu ilimi a ciki to abin da zai bata sai ya fi abin da zai gyara yawa an karbo daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda ya ce wata rana wani mutum ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi ya rasulullahi ayyul a'mali abdal ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ina so ka gaya min wai a cikin ayyuka duka wani aiki ne ya fi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al ilmu billahi azza wajal ilimin sanin Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ce ya rasulullahi as'aluka anil amali wa tukhbiruni anil ilmi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ni ina tambayan ka aiki fa da ce wani aiki ne ya fi kai ko kana bani labarin ilimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi wa inna kasiral amali la yanfa'u ma'al jahli yace masa ka sani ka tambaye ni aiki na gaya ma ilimi dalili ƙanƙanin aiki yana yin amfani in dai akwai ilimi a ciki amma aiki mai yawa bai da amfani in dai akwai jahilci a ciki shine mawaƙi ke cewa ta'allam iza ma kunta lasta bi alimin فليس أخو علم كمن هو جاهل وإن سجير القوم والعلم عنده كبير إذا التفت عليه المهافل وإن كبير القوم إن كان جاهلا سجيرا إذا ردت إليه المسائل ya ce ka nemi ilimi ɗan uwana musulmi in dai ka san kai ba malami ba ne to ka daina zagin malamai ka daina shiga maganar ilimi in ana tattauna akan sha'anin malamai kar ka sa baki tashi kawai je ka ka nemi ilimi domin kuwa ma'abocin ilimi bai kama da ma'abocin jahilci ba yadda ka ga mai ido bai kama da makaho ba to haka nan jahili bai kama da malami ba malami bai kama da jahili ba domin kuwa idan aka samu ƙaramin mutum a cikin jama'a shine ƙarami amma kuma ilimi yana wurinsa to fa shine babbansu ba za ka gane shine babba ba sai bagiri ya cika da jama'a ana neman wa zai jawabi sai ya hau mimbari za ka gane duk wanda suke wurin manyan nan yara ne wannan ƙaramin shine babba ya ce domin ka sani shi kuma babba a cikin jama'a in har ya zama bai da ilimi jahili ne to ƙarami ne ba babba ba ne ba za ka gane ƙarami ba ne sai an je homar tambaya ya kasa amsawa za ka gane ashe wannan ƙarami ne saboda ka ilimi yana mai da ƙarami babba jahilci yana mai da babba ƙarami sannan alaihi salatu wassalam yana cewa man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma li yuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahida duk mutumin da mutuwa ta zo masa yana tsakiyar neman ilimi don ya raya addinin musulunci to ya sani tsakaninsa da tsakanin annabawa a aljanna daraja ɗaya ce kawai darajar annabta sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa rahmatullahi ala khulafa'i rahmatullahi ala khulafa'i ala khulafa'i rahmatullah rahmar Allah ta tabbata a bisa khalifofina rahmar Allah ta tabbata a bisa khalifofina a bisa khalifofina rahamar Allah ta tabbata. Sai aka ce wa man khulafa uka ya Rasulallah, su wane ne khalifofin nan naka ya ma'aikin Allah, sallallahu alaihi wasallam, sai ce Allah zina yi hayyau na sunnati wa yu'allimuna ha ibadallah, su ne waɗanda suke raya sunnata suke karantar da ita ga bayin Allah. Yana daga yabo da Sayyidina Ali karramallahu jawar ta'ala anhu yayi akan darajar ilimi da malamai yana cewa annasu fi jihati tamsili akfa'u abuhumu adamun wal ummu hawwa'u nafasun ka nafasin wa arwahum mushakilatun wa azumun khuliqat fihim wa a'da'u fa in yakul lahum min aslihim hasabun yufakhiruna bihi fatin wal ma'u mal fadlu illa li ahli al ilmi innahum على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه yace mutane da kake gani fa ta bangaren kamanceceniya ɗaya suke ubansu Adamu uwarsu Hawwa'u numfashinsu iri ɗaya rayukansu suna kama da juna, ƙasusuwansu ma iri ɗaya, an halicce su an yi musu gabbai, wannan yana da ido wance yana da shi, wannan yana da hannu wance yana da shi, wannan yana da ƙafa wannan yana da shi, baki ido, farji, duka iri ɗaya. Idan har suna da wani abu a cikin asalin tushen halittarsu na daraja, wanda suke alfahari da shi ba su da komai sai abu biyu, ƙasa da ruwa. daga nan aka yi su ƙasa da ruwa ba su da wani abin alfahari da ya wuce ɗan adam duk inda ya kai da alfahari ka tuna masa asalinsa ƙasa ne da ruwa ƙarshensa kuma mushe ne sai sai na ale ce babu wata falala tsakanin ‘yan adam sai ga ma'abota ilimi domin su ma'abota ilimi su ne masu shiryar da bayi a bisa tafarkin shirya ga dukkan mai neman shirya in ya bi su zai samu darajar kowane mutum yana samu ne da abin da ya kasance ya kyautata shi ya iya shi saboda haka mazaje a wurin ayyuka suna da sunaye mutane duka iri ɗaya ne kowa yana samun suna ne kaga ɗan adam ɗan adam ne wanda ya samu dukiya a cikinsu sai a rika kiran shi mawadaci ko mai kuɗi wanda ya samu ilimi a cikinsu sai a rika kiransa akarmakallahu ko malam wane ne amma ba sunansa ba ne, aikin da ya samu ne ya canza mai suna. Hakanan idan mutum ya samu mulki sai a rika ce mai yallaɓai, yallaɓai, saboda ka idan mun fahimci wannan to za mu gane aikinmu shi ke ba mu suna aikinka shi zai baka suna in aikinka mai kyau ne sai ya baka suna mai kyau idan aikinka mummuna ne sai ya baka suna mummuna amma banda wannan babu wani abin alfahari abin alfahari yana hannun malamai saboda haka maƙiyin kowane mutum abin da ya jahilta maƙiyin kowane mutum abin da ya jahilta saboda haka ke ganin jahilai ba su da abokan gaba sai malamai Allah ya raba mu da jahilci an rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim wahayi ala nabina alaihi salatu wassalam ya ce da shi ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alimin ya kai Ibrahim ka sani ni masani ne saboda ka ina son kowane masani kuma kamar yadda kake gani malami yana son malami baya son jahilci to haka shi kuma jahili yana son jahili ɗan uwansa kuma bai son malami to haka Allah tabaraka ta'ala ce to ni ne masani kuma ina son dukkan masani mawaki yana cewa al-ilmu fihi hayatul lil qulubi kama tahayal biladu idza ma massaha al-mataru wal ilmu yajlul ama an qalbi sahibihi kama yujli sawada zulmatil qamaru yace a cikin ilimi ne ake samun rayuwar zukata duk wanda ka ga zuciyarsa ta rayu to da ilimi ne ilimi ne ya raya wannan zuciya kamar yadda ka san ruwan sama shi ke raya garuruka in ba a ruwa ba abinci ba noma to hakanan idan babu ilimi zuciya za ta zama ba ta da tarbiyya ba ta da ladabi sai ya zama babu amfani ga mai zuciyar kamar yadda idan babu ruwa a gari to babu gona ba noma babu abinci shi ilimi yana kau da makanta daga idan zuciyar ma'abocin shi kamar yadda ka san hasken wata yana gusar da duhun dare yayin da ya bayyana a sama kuma yana da kyau ‘yan uwa mu sani kamar yadda muka faɗi cewa wato tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama isra'i da miraji ɗin nan tana gwada mahimmancin neman ilimi mahimmancin neman ilimi idan muka kalli wannan tafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama isra'i da miraji Allah yana da ikon da zai zuba masa ilimi a zuciyarsa baki ɗaya, yana da ikon da zai aiko Jibrilu, amma ya tafi da shi, ya ba shi salloli biyar, sannan kuma ya ba shi ilimai guda uku, zaɓaɓɓu, ilimin musulunci, ilimin imani, ilimin ihsani. Saboda haka wajibi ɗan uwana musulmi, ‘yar uwata musulma, wajibinmu ne mu nemi ilimi. mahimmancin neman ilimi a wurinmu shine sanin al'amuru wa nahayu wal halalu wal haramu wal hududu wal wa'adu wal wa'idu wal tafshiru wal tanziru shi ne dalili ba wai ana neman ilimi wani don a yi wa'azi a zazzagi mutane ko a ce zarafin wani ko a jahiltar da wani ko wani abu a'a ana neman ilimi ne domin a san me Allah ya umarni a kai me Allah ya hana menene halal menene haram menene doka iyakar ubangiji kar a ƙetare menene alkawarin da Allah ya yi na samun rahama menene alkawari narko na azaba da Allah ya yi menene bisharar da Allah ya yi menene gargaɗin da ya yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi a hadisi yake cewa man salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi ɗariƙan ilal janna duk wanda ya shiga tafarki ya bi wata hanya domin ya nemi ilimi a cikinsa to Allah zai shigar da shi hanyar zuwa aljanna a cikin wannan hanya ta neman ilimi. Sannan mu sani, ilimi babu aiki hauka ne, aiki babu ilimi baya yiwa ko me yi zai kashe kanshi. Saboda haka yana da kyau, mai neman ilimi ya yi niyya tun farkon fara neman ilimi, ya nemi yardar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin neman ilimi, kuma ya gusar da jahilci daga barin zuciyarsa, kuma da nufin zai raya addinin Allah. ya wanzar da musulunci domin wanzuwar musulunci baya yiwa sai da ilimi musulunci ba zai wanzu ba in babu ilimi da ilimi ne musulunci zai wanzu shi yasa mawaƙi ke cewa fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku barna ce babba ga malami masani amma mai keta shari'a malami ne mashayi malami ne mazinaci malami ne ɗan caca malami ne magulmaci malami ne annamimi to wannan ɓanna ce fa babba amma wanda ya fi shi ɓanna a cikin al'umma shine jahili mai ibada malami maɓannaci ɓarna ce babba a cikin al'umma amma wanda ya fi malami maɓannaci ɓarna a cikin al'umma shine jahili wanda ya riko da ibada ya ce kaga waɗannan mutane guda biyu da malami mai saɓan Allah da jahili mai ibadar Allah fitina ce babba a cikin talikai ga duk wanda ya riko da su a cikin addininsa duk wanda ke koyi da mutum biyun nan a addini to zai haɗu da fitina a rayuwarsa duk wanda ke koyi da malami mai saɓan Allah ko kuma ke koyi da jahili mai bautan Allah to zai haɗu da fitina a cikin addininsa mafi girman mahimmancin neman ilimi shine tsoron Allah shine tsoron Allah domin mafificin ilimi shine ilimin da yake samar da tsoron Allah a cikin zuciyar mai shi domin Allah tabaraka ta'ala ya yabi malamai ne ba da tarin iliminsu ba da tsoron Allah da tsoron da suke masa yabe su inna ma yakshallaha min ibadihi al'ulama'u kaɗai dai a cikin bayin Allah waɗanda suke tsoron Allah su ne malamai kamar dai ka ce banda malamai ba wani mai tsoron Allah saboda haka wanda baya tsoron Allah ba malami ba ne, ko da malamin ne kuma, duk mai tsoron Allah kuma malami ne kuma ko da ba malamin ba ne. Allah akbar. Idan mutum baya tsoron Allah ba malami ba ne walau jama'a min al'ulumi ma jama'a. Suna cewa al'ilmu a sharafu shai'in na lahu rajulun, man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula, ta'allami ilma wa amal ya bihi, fal ilmu zainun liman bil ilmi kad amila. ilimi shine mafi darajar abin da ya kamata bawa ya nema a rayuwarsa duk mutumin da ya kasance bai da ilimi to kar ya sa kansa a cikin mutane kar ya sa kansa a cikin mazaje ko dai ya zama dabba ko kuma ya zama a cikin mutanen mace ne ba namiji ba ya ce ka nemi ilimi kuma ɗan uwana in ka nemi ilimin ka yi aiki da ilimin da ka nema domin ilimi kwalliya ne ga wanda ya nemi ilimi kuma yi aiki da shi kuma babban abin burgewa shine alkur'ani da kansa ya zo da yaban malamai da kuma yaban ilimi alkur'ani ya yabi ilimi ya yabi malamai ko da babu wata aya sai waɗannan ayoyi kawai ya ishi mai sauraro sanin darajar ilimi da sanin darajar malamai ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna ya ce ka ce da su waishin waɗanda suke da sani da kuma waɗanda ba su da sani za su zamanto daidai? La yastawuna ba za su zamanto daidai ba. Sadakallahu azim. Sannan yana cewa Qul hal yastawi al-a'ma wal basiru wala zulumatu wala nuru wala zillu wala haruru wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwatu. Sadakallahu azim. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ta bambance abubuwa masu amfani da marasa amfani. Inuwa mai sanyi tana da amfani ga bayi, iska mai zafi tana cutarwa ga bayi, sannan jahilci yana cutar da bayi, ilimi yana amfanar da bayi, rayuwa tana amfanar da bayi, mutuwa tana cutar da su. To shi ne Allah ke cewa ma yastawil a'ama wal basiru. wala zulumatu wala nuru wala zillu wala haruru makaho da mai gani ba za su zamanto daidai ba hakanan duhu da haske ba za su zamanto daidai ba kuma hakanan sanyi irin na inuwa baya daidaituwa da iska wadda take mai zafi na rana sannan ubangiji tabaraka ta'ala ya cewa ma yastawil ahya wal amwatu kuma rayayyu ba za su taba zama daidai da matattu ba wannan duka Allah tabaraka ta'ala yana faɗakar da mu mu sani cewa jahilci jahilci yana matsayin makanta jahilci yana matsayin duhu jahilci yana matsayin zafin rana ne jahilci yana matsayin mutuwa ne ilimi kuwa yana matsayin gani ne ilimi yana matsayin haske ne ilimi yana matsayin inuwa ne inuwa mai sanyi ilimi yana matsayin rayuwa ne Allah tabaraka ta'ala yana cewa شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم Allah Ubangiji ya yi shaida cewa lallai babu abin bauta da gaskiya sai shi, kuma mala'iku da ma'abota ilimi su ma sun yi shaida da haka. Ubangiji ya fara da kansa, sai ya biyanta da mala'iku sai ya ukunta da ma'abota ilimi. Sannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilma ya ce bari dai shi ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda aka baiwa ilimi. Sannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa inna ma yakshallaha min ibadiyil ulama'u ya ce ku sani kaɗai dai malamai suke tsoron Allah baki ɗaya a cikin bayinsa wato kai ka ce ba wani mai tsoron Allah in ba malami ba shi yasa idan malami baya tsoron Allah ba malami ba tsoron Allah shine alamar malanta amma rashin tsoron Allah wannan jahilci ne saboda haka mai tsoron Allah malami ne ko da bai iya rubuta sunansa ba malamin da ya haddace littattafan addini baki ɗaya mara tsoron Allah jahili ne ko da ya haddace komai da komai kuma yana cewa yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin ubangiji yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma waɗanda aka baiwa ilimi daga cikinsu a cikinku Allah ya ɗaga muminai a cikin muminan kuma Allah ya ɗaga malamai ya ba su waɗansu darajoji masu yawa a ibnu maja ya fidda hadisi a cikin kitabu zuhdi cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce يشفو يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ranar alkiyama mutum uku ne za su yi ceto annabawa malamai shahidai to ɗan uwa mai sauraro ka yi mamakin girman matsayi da martaba wadda ta zama a tsakanin annabta da shahada sannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illa al-alimuna sadaqallahu al-azim yace kuma waɗancanan ka misalai muna buga su ga mutane amma wa ma yaqiluha illa al-alimuna babu mai hankaltar su sai masu ilimi an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil ilmi فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحدا لم يولد آلما وإنما العلم بالتعلم yace ina yi muku wasiya ku nemi ilimi na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa wallahi ranar alkiyama akwai waɗansu mazaje waɗanda aka kashe su a fagen daga don ɗaukaka addinin Allah suka mutu shahidai suna kwaɗayin ina ma Allah ya tashe su ranar alkiyama a malamai, domin abin da suke gani na girma da daraja da matsayi irin na malamai. Ku sani cewa wani ɗaya daga cikinku ba a haife shi malami ba fa, shi ilimi nemansa ake saboda haka ku je ku nemi ilimi. Kada mutum ya zauna ce shi babansa malami ne ko kakansa malami ne ko gidansu malamai ne, alhali kuma shi jahili ne. A ka je ka nemi ilimi, mawaƙi yana cewa hayatul kalbi ilmun faktanimhu. wa mautul qalbi jahlun fashtanibhu suka ce rayuwar zuciya ana samun ta ne da ilimi saboda haka wanda yake so zuciyarsa ta rayu ya je ya nemi ilimi mutuwar zuciya ana haɗuwa da ita ne da jahilci saboda haka wanda bai so zuciyarsa ta mutu to ya nisanci jahilci wani mawaƙin kuma ya ce akul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausaluhu tahta turabi ramimu wazul jahli maitun وهو يمشي على السرى يزن من الأحياء وهو أديم yace ma'abocin ilimi rayayye ne kuma wanzajje ko bayan ya mutu ya mutu an binne shi ƙasusuwansa sun zama diddigaggu a ƙarƙashin ƙasa amma yana nan ma'abocin jahilci kuwa gawa ne matacce alhali ga nan yana tafiya a ban ƙasa yana numfashi mutane suna zaton cewa yana daga cikin rayayyu alhali ya mutu tuntuni saboda haka idan mutum ya samu ilimi ko ya mutu yana numfashi amma idan mutum ya zama jahili ko yana numfashi gawa ne an karɓo daga abid darda'i yake cewa Allah sallallahu alaihi ya ce qalilun min at-tawfiqi khairun min kasirin min al-ilmi tawfiqi dan kaɗan wato dacewa ƙaramin dacewa ya fi alkhairi daga babban ilimi, kaɗan daga dacewa ya fi tili na daga ilimi. Allah ya maka taufiki ɗan kaɗan ya fi ka tara ilimi yawa babu dacewa, kuma ‘yan uwa mu sani ilimi haske ne. Imam Malik Allah ya ƙara mar yadda yana cewa laisa ilmu bi kasratin riwaya inna ma huwa nurun ya Allahu fil qalbi wato ba wai ilimi bane yawan riwaya yawan riwaya ya haddace riwayoyin ilimi da yawa ba shi ake kira ilimi ba ilimi haske ne da Allah yake saka a cikin zuciyar wanda ya ga dama abin da ke ƙara tabbatar da wannan shine maganar Imam Shafi'i a cikin baitukansa guda biyu ɗin nan sanannu da yake cewa shakautu ila waki'in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi yace wai na kai kuka na wurin malami na waki'u na kai kukan daƙiƙancin rashin haddace karatu da nake yi ba na iya haddace karatu sai shiryar da ni zuwa ga in bar saɓan Allah ya ce in dai kaga baka haddace alƙur- ah, karatu to saɓo kake yi idan ka bar saɓo ƙwaƙwalwarka za ta buɗe zuciyarka ma za ta buɗe sai ya bani labari ya ce ka sani ilimi haske ne hasken Allah kuma baya bayar da shi ga mai saɓan Allah al'imamu Ahmad bin Hanbal yana cewa الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس yace mutane suna da tsananin buƙatuwa zuwa ga neman ilimi fiye da buƙatuwarsu zuwa ga neman abinci da abin sha domin abinci da abin sha ana buƙatarsa ne a rana sau ɗaya ko sau biyu amma ilimi ana buƙatarsa ne wato ana buƙatuwa zuwa gare shi ne adadin numfashi duk numfashi ana buƙatar ilimi to kuma ilimin nan shine muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo su guda uku ilmun akhadha alayhi al-ahd bi kitmanihi wa ilmun khayyarani fihi wa ilmun amarani bi tablighihi lil ammi wal khassi min ummati wa allamani al-qur'ana wa allamani uluman shatta sannan wa allamani al-qur'ana wa kana jibrilu yuzakkiruni bihi Allah ta'ala da nake banta da shi a ƙaba ƙausain au adna ya sanar da ni ilimai uku ilimin farko ya riƙe alƙawari a kaina kada in sanar da wani na shi ake kiya- kira ilimin haƙiƙa ilimi na biyu ya bani zaɓi in sanar da wanda na ga zai iya shi ake kira ilimin ɗariƙa ilimi na uku ya ce in sanar da kowa da kowa domin shi ne ilimin farilla ilimin da duk wanda bai yarda da shi ba wuta zai je ilimin da yake karantar da tauhidi sallah azumi zakka hajji wannan ilimi ne wanda ya shafi kowa da kowa shi yasa shehu mushe ibrahim radiyallahu anhu yake cewa la budda an tuqaddima ta'alluma fa kulli shari'atil ilahi muhkama fal ilmu amri huwa imamul amali kama atan da khairur rusuli hasil uluman arba'an zassaliki awwaluha irfanu rabbin maliki wasani an ta'rifa ma yu'alliqu alal ibadati fa za ta haqququ salisuha irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dassi linnafsi aibun lilfuadi aibun lilruhi aibun laysa fihi raibu فالأدب الأدب يا ذا السالك فإنه الباب لكل سالك يتي باب مكوى مريدي الماجري مسلمي farkon abin da ya kamata ka fara gabatarwa a rayuwarka shine neman ilimi ka fara gabatar da neman ilimi ka zamanto wato mai tsananin kyautatawa ga shari'ar nan ta ubangiji domin shi ilimi na rantse da wanda rayuwa take karkashin ikonsa shine jagoran aiki kamar yadda ya zo a hadisi daga annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta fiyayyen manzannin Allah ga baki ɗaya ka nemi ilimi ilimai guda hudu ya kai almajiri farkon ilimin da za ka nema shine ilimin sanin ubangiji mamallaki ilimi na biyu ka san abin da ya rataya a bisa ibadu idan ka haɗa ilimin sanin Allah da ilimin ibada to ka zama arifi masanin Allah wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ilimi na uku shine ka san halin zuciyarka ta nafsu al'amartu bisu'i ka san yaudararta ka san irin kaidinta ka san irin bama-baman da take dasawa a ƙarƙashinka wanda in ka taka zai bambin ɗinka zuciyar nafsu tana da aibu zuciyar fu'adu tana da aibu rai ruhi shi ma yana da aibu babu ƙarya ko kokwanto a cikin wannan saboda haka kai ladabi a shari'a ka yi ladabi a ɗariƙa ka yi ladabi a haƙiƙa domin ladabi shine ƙofa ga dukkan mai neman shiga fadan Allah waɗannan ilmai su ya kamata kowane musulmi ya mai da hankali a game da sha'anin neman su to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya nemi tsari daga ilimi mara amfani ya roƙi Allah ya ba shi ilimi mai amfani so da haka mu ma lallai idan za mu nemi ilimi mu nemi ilimi mai amfani mu nemi tsari daga ilimin da bai da amfani an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Allahumma inni a'udhu bika min al-arba'i min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yusma yace ya Allah ina roƙonka ina roƙo ka tsare ni daga abubuwa guda hudu abu na farko ka tsare ni daga ilimi mara amfani na biyu ka tsare ni daga zuciya mara tsoron Allah na uku ka tsare ni daga rai wadda ba ta ƙoshi na hudu ka tsare ni daga addu'ar da ba a karɓarta sannan jabiru ɗan abdullahi ya rawaici hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa' ya ce, Ku roƙi Allah ya ba ku ilimi mai amfani, ku nemi tsari da Allah daga ilimi mara amfani, ilimin zagin jama'a, ilimin cuwa-cuwa, ilimin mugunta, ilimin danniya, ilimin 419, ilimin babakere, ku nemi tsari daga wannan. Ilimi tsoron Allah yake sa, in ilimi ya sa bawa rashin tsoron Allah to bai zama ilimi ba kuma. Sannan sai da Ummu Salma, Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun idan garin Allah ya waye sai ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani ka bani arziki wanda yake na halal mai tsarki sannan ka bani damar yin aiki wanda yake karɓaɓɓe abin karɓa abi huraira Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه كسني a cikin mutane waɗanda suka fi tsananin shan azaba ranar alkiyama a wurin Allah, tabaraka wa ta'ala shi ne malamin da bai yi aiki da iliminsa ba. An karɓo daga Salmanul Farisi cewa, Manzala Sallallahu ya ce, Innal ilma la yanfadu, fabtagi minhu ma yanfa'uka. kar ka mai da rayuwanka kawai neman ilimi ko ina ka faɗa neman ilimi kana ganin kamar burgewa kake ya ce ka sani ilimi ko za ka ƙarar da rayuwarka ilimi ba zai ƙare ba abin da zan gaya ma kawai ka nemi abin da zai amfane ka daga ilimi kawai ka ƙyale sauran ka nemi ilimin da zai amfane ka sauran ka bar su ko za ka ƙarar da rayuwanka ilimi ba zai ƙare ba saboda ka nemi wanda zai amfane ka amfani na kusa da kai ka ƙyale sauran sannan yana cewa mallam yanfa'ahu qalilu ilmihi darrahu kasiruhu duk wanda kaɗan ɗin iliminsa bai amfane shi ba to mai yawa cutar da shi zai duk wanda yake da ilimi ɗan kaɗan bai amfane shi ba to ko ya tara da yawa ma cutar da shi zai abi hurairar ta Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalu ilmin la yanfa'u ka masali kanzin layun faƙo fi sabilillahi wato misalin ilimin da bai da amfani kamar misalin taskace wadda aka tara dukiya a ciki amma ba a ciyar da ita don ɗaukaka addinin Allah to haka ilimin da bai da amfani yake Abdullah bin Salamin ya tambayi Ka'abu ya ce masa mayan fil ilma an suduril ulama ibada an yi alamuhu wai Ka'abu me ne yake shafe ilimi a cikin kirazan malamai bayan kuma sun karance shi sun san shi sai kuma kaga sun yi aiki irin na jahilai kamar sun manta ilimin ko kuma ilimin ya dawo babu me yake janyo haka sai shi abu ya ce a ɗama'u kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi shi ke shafe ilimi a zukatan malamai komin ilimin malami in yana da kwaɗayi za ka ga yana aiki irin na jahili kuma kwaɗayin malamai da biyayyar da suke wa sarakuna da bambadanci da maula da suke yi a gidajen masu kuɗi shi ne ya janyo da yawa samarin musulmi suka watsar da neman ilimi ganin malaman ma ba sa aiki da ilimin su sai ya zama an daina neman ilimin yadda ake neman ilimi a shekarun baya ba a neman sa haka yanzu shi yasa gaba ɗaya samari da 'yan mata suka koma neman ilimin boko kawai ilimin sana'a kowa yana so ya yi kuɗi kawai tunda malaman ma ai kuɗi suke so su yi to wannan shine dalilin da yasa al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna ma zahada an-nasa fi talabil ilmi ma yarawna min qillatin tifa'i man alima bima alima yace abin da yasa ga mutane suna gudun neman ilimi a yanzu abin da suke gani ne na karancin amfanuwa da ilimin ga wanda ya nemi ilimin wanda yake da ilimin ma bai amfana da ilimin sa ba to sai su ga su me za su je su yi mutum ya je ya tara ilimi ya tara ilimi amma ya zo gidan yallaɓai ya wuni a wurin yana ta gyangyaɗi yana bacci yallaɓai bai fito ba to don me wani zai je ya nemo to wannan ɗabi'un da malamai suke yi shi ya janyo neman ilimi ya rauni yanzu a cikin zukatan samari da 'yan mata mawaƙi yana cewa wai iza anta lam yanfa'aka ilmuka lam tajid li ilmika makhluqan minan nas yaqbalu wa in zanaka li ilmu allazi qad hamaltahu wajadta lahu man yashtanihi wa yahmiluhu ya ce wai idan kai da ka nemi ilimi, ilimin naka bai amfane ka ba, to ba za ka taɓa samun wani abin halitta daga mutane wanda zai karbi ilimin naka ba balle ya amfana, tunda kai ma da kake da ilimin ai baka amfana da shi ba, don me wani zai zo ya amfana da shi, kai da ilimin ka ya cuce ka, ya wani zai zo shi ma ilimin ya cuce shi. Idan ko ilimin ka ya amfane ka, ya ƙawata ka, ya kyautata ka, ya adanta ka, ilimin da kake ɗauke da shi, to ka tabbatar cewa za ka samu wanda zai biyo ka har gida zai nemi ya zai ya karɓi wannan ilimi kuma zai yi aiki da shi saboda haka malamai sai su yi hattara domin malami makaranta ce rayuwarsa baki ɗaya makaranta ce maganarsa ana koyi da ita aikinsa ana koyi da ita da shi halinsa ma ana koyi da shi malami ko tafiya yake ana koyi da shi kuma ana kula da irin mutanen da yake mu'amala ana lura da su ya fi girmamawa idan aka ya fi girmama mutanen duniya to almajiransa za su rika girmama mutanen duniya in aka ga yana wulakanta mutanen lahira ko mutanen Allah to almajiransa za su rika wulakanta mutanen Allah abin da suka gani a wurin malaminsu shi za su yi shi yasa malami ko yana gaba da wani malami ba a so ya faɗa saboda kar ya mutu ya bar almajiransa su rika gaba da wannan malami shi rigima wani abu ne sunna ce ta Allah tsakanin bayi to ba a so a shigar da shi kuma cikin lamarin addini idan mutum ya taba addini ne to sai a yi bayani amma idan akwai rigima tsakanin bawa da bawa kuma bawan nan ya zama malami ya zama shugaba to ba a so ya dasa wannan ƙiyayyar a zukatan almajiransa domin kada ya tafi wannan gaba ko wannan rikici sai al'umma sai ta kasu biyu shi kuma ubangiji ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazabarihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin saboda ka lokaci ya fara hararan mu zamu dakata idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi da kuma bin gurabinsa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له وقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره من جلاله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب العلاح وخله سر الشهادة اسمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا ومضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بان العسالة عصله فاق النعائم قدره أهل السماء